أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na kawatul Qur'aniyya yau muna 28 ga watan uku hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da uku ga watan 11 2021 sati wanda ya wuce muna cikin suratun nisa'i mun tsaya aya ta 22 idan mun karanta aya ta 19 ne da 20 daidai da 21 da 22 insha Allah yau a kansu za mu tashi duk da cewa mun karanta sati wanda ya wuce domin bayyana wasu abubuwa na ma'anoni na su wannan aya na malamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa ya yi wallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha hayya zuwa wa yaj'al Allahu fiha khayran kaseera wannan aya ta warko kenan wanda mun bayyana ɗan ma'anoni wanda suke ciki na Hausa da muka fassara ita wannan aya to fada Allah subhanahu wataala wala taduluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda mun yi bayani menene fada Allah subhanahu wataala ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha muka kawo hadisi wanda yake wata daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mijinta ya rasu kubaisha wanda kuma tace ita ba barta ta yi gado ba kuma bari ma dan shi babba yana so ya sa ta cikin gado to Allah subhanahu wataala ya sabko da wannan aya to faɗa Allah madaukakin sarki wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna wannan yana nihi malati la tudaruhunna fil ishra mutun ne yake so ya rabu da matan shi amma kuma ta barauniya hanya so yake musguna mata ya takura mata wajen rayuwa abubuwa waɗanda suke na wahala ta ga cewa da zaman nan gara dai ta kai gidansu to shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake gaya mana cewa kada mu aikata haka mu masu imani saboda idan mace ta zo ta ce ta gaji da wannan aure raba su za a yi yana yanzu dole ta yi da mushi sadaki li tazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna to kaga wannan zalunci wannan abu ne wanda bai dace ba ga mai imani ya aikata haka ka tursasa ta har ta ce mu rabu to idan ta jojo alƙali ta ce mijina waya zan rabu da shi to sai a ce ki mai da mishi sadakin shi to wannan kuma ba komai ta sa ya haka ba ba komai ya sa ta ya haka ba illa musgunawa mijin ya mata abubuwan da ba su dace ba rayuwa ta da ya juya baya son zama da ita to ana abin da musulunci ya karantar halaye wanda suke masu kyau shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan abin da ya shayi aure ba a so namiji yayi zalunci ko kuma ita mace ta yi zalunci shine Allah sai ya ce ma mazaje ku rike matanku rikewa mai kyau ko kuma idan ba za ku zamna da su ba wani abu ya faru to ku sake su saki shi ma kuma wanda yake da ma'arufa ciki mara kenan akwai kyautatawa akwai abubuwa wanda suke na girmamawa wanda ko da bayan sakin za a yi mu'amala ko kuma za a yi zumunci na yau da gobe to shine wannan aya take faɗi wa masu imani ku ji tsoron Allah kada ku takura ma matan sai Allah ya bada cewa illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyina kenan sai sun zo da alfasha bayyananna Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi bin Abbas da Sa'id bin Musayyib da sa'id bin jubair da mujahid da wasu daga cikin malamai na salaf yawa suka fassara cewa alfahisha anan ana nihi da ita aiki na zina malai ya ce yani iza zanat falaka an tastarji'a minha sadaq allazi a'taitaha idan ta aikata aiki na zina kuma gashi abubuwa wanda suke basu dace ba to anan mutum yake iya amsan wasu abubuwan shi wanda ya bata kama ƙala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala ya hillu lakum an ta'akhudhu mimma ataytumuhunna shay'a bai halitta akan ku ku masu imani ku amshi wani abin da kuka ba su sai Allah ya ce illa an ya illa an ya khafa Allah yuqima hududallah sai dai an ji tsoro ana ganin cewa fa dokokin Allah nan ba za a tsayar da su ba za a ci gaba da taka dokokin Allah sai Allah ce fa in khiftum idan kuka ji tsoro Allah ya qima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi kana su mata babu lahi a gare su ta zo ta hunci kanta sai ta ce to ga sadakin shi shikenan ni ya sake ni to amma duk da haka ya zamanto kuma akwai mu'amala wadda take mai kyau Abdullah da Abbas da Ikrima da Haq suke cewa annushuzu wal isyan ana samun mace wanda kwata-kwata ta ki zama ta hayyaci mijin ya rasa yadda zai da ita wani lokaci ma ya sake ta mata ce ba ta zuwa ita dai ga ta nan to wannan yana daga cikin fassara da abu da abbas ya da ikirma da haƙ akan cewa mutum ya ji tsoro cewa wannan macen wa za a ci gaba da taka dokokin allah ba za ta bi allah ba ba za ta yi abin da ake so ba to a wannan lokacin abin da ya dace shine saki malaki waktara ibn jarir annahu ya'ummu zalika kulli imam ibn jarir wanda yana daga cikin shugabannin masu fassara shi kuma sai ya ce yana shahwar duka in aka ce bai fahishi tun mubayyana sawan ya kasance zina ne ko kuma ya zamanto saban Allah ne misali a ce ba ta sallah ba ta azumi kuma kana tare da ita babu ruwanta da abubuwa na addini ba ta girmama iyayenka ba ta girmama abokanka abubuwa wanda ba su dace ba wannan shuz ko kuma a same ta da tashi hanci babu zancen ta bi umarninka babu zancen ta maka magana mai kyau bari ma dai zage-zage da abin da ya kama da haka to wannan wasu malamai suka fassara illa an yi ati na bi fahishatin mubayyina da haka to wannan sai zamanto Allah subhanahu wataala kamar dama ne ya bada kenan a lokacin zaka iya amsa wani abin da ka bada balaci yani anna haza kullihi yubihu مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها karan samu wani abu abin da ke da akwai in yaso mutum sai ya rabu da ita saboda irin abubuwan da take zuwa da shi to bai dace ba a ce mai imani ya zauna da irin wannan sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf mana ku zauna da su da kyautatawa inda za a ce za a lissafa kyautatawa to abin zai yawa za a ce da kaza da kaza da kaza kenan dai a takaice a dunkule duk abin da ka san abu ne mai kyau abu ne wanda ba za a ce ba wani yayi zalunci ko kuma wani ya yi rashin kirki ko wani a matsayin shi bai kamata bai haka to wannan shine al-ma'ruf shi kuma mu'ashara shine zamantakewa da ake tsakanin namiji da mace shi yasa da yawa daga cikin malamai sun yi babul ishra Imam an-Nawawi wa Riyadu Salihin yayi babul ishra wanda su diya malamai idan za su wuce a wannan gabar sai su ce dama ina a ce lokacin da ango da amarya za su yi aure a karantar da su bi ake nihi da zaman aure a karantar da namiji haƙƙin macen shi a karantar da mace haƙƙin mijinta menene ya kamata su yi menene bai dace ba su yi wani irin rayuwa ce ya kamata su yi to shine wa ashiruhunna bil ma'ruf sai Allah subhanahu wataala ya cewa su yaya mata ku zamna da su da kyautatawa mala yace tayyibu aqwalakum lahunna abu na farko duk magana da zaka gaya mata ta zama to magana ce mai kyau magana ce mai daɗi magana ce wanda babu wani firgici a ciki wa hassinu af'alakum kuma duk wani aiki da zaka aikata a cikin gidanka to kai kokarin ya zamanto aiki ne mai kyau wanda matar za ta gani ta ji daɗi ta yaba wa hay'atukum bi hasabi qudratikum malai ce hatta kamanni yanda zaka sa kaya da yadda za ka sa takalmi da yadda za ka sa hula da yadda duk wata rayuwa wanda za ka yi na hai'aka jikinka to ya kamata a ce shi ma abu ne mai kyau wanda matarka idan ta kalla ta gani za ta ji daɗi kamar yadda kai ma kake so ta yi ado mala ya ce bi hasabi ƙudurattukum amma daidai gwalgwadon kada ka yi abin da zai takura ma kanka mala ya ce kama to hibbu zalika min hunna kamar yadda kuma kuke so su yi muku ado fafa'al anta biha misla kai ma ka yi kamar yadda za ta yi kama ƙala ta'ala walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf su ma mata akwai haƙƙi nasu akan maza da kyautatawa yana duk abin da kake so ta maka magana mai kyau ta maka kallo mai kyau ta maka ladabi ta maka wani aiki mai kyau ta sa kaya masu kyau to haka kai ma ya kamata ce ka mata ka mata haka shine ma'ana walahunna su ma mata suna da haƙƙi alai walahunna mislu allazi alaihinna yana yanda kake da haƙi a kanta to ita ma akwai wani haƙi nata a kanka bil ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan abin da ya shahi zamantakewa yace wanda yayi ku alheri wanda yayi ku daraja yayi ku matsayi mutumin kirki daga cikin ku shine wanda yayi zaman kirki da iyalin shi sallallahu alaihi wasallama sai ce to ni kuma na hiku na hi kowa zama wanda yake mai kyau da iyalina saboda haka kenan sallallahu alaihi wasallama ya himu albarka da alheri suwaye za su biyo baya waɗanda suke kyautata ma matekunsu a wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam malaka wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallama annahu jamilul ishra da'imul bishr yana daga cikin halaye na annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana da kyawun zama ba wai matan shi ba hatta abakan da suke tare da shi sahabban shi kai hatta wanda ba su yi imani da shi ba duk wanda ya mu'amala da shi sallallahu alaihi wasallam zai ga cewa ya gamu da wani mai hali mai kyau jamilul ishra da'imul bishr kuma kullum walwala yake sallallahu alaihi wasallama maganganu da za su fito daga bakin shi babu maganganu na furgici sai maganganu na albishir maganganu na daɗi maganganu waɗanda kowa zai warin ciki da su to musamman kuma game da matan shi yuda'ibu ahlahu mala yace yana wasa da iyalin shi wa yatalattafu bihim yana tausaya musu wai wasi'uhum nafaqatahu abinda Allah ya hore mishi na ciyarwa yana ya wadatar da su wa yudahiku nisa'ahu sallallahu alaihi wasallama yana dariya da matan shi hatta innahu kana yusabiqu aisha ummul mu'minin sallallahu alaihi wasallama har wata rana aka samu suna tserere da shi da aisha radiyallahu ta'ala anha yatawaddadu ilaiha bizalika yana nuna mata soyayya qalat sai aisha take cewa sabaqani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muka yi tsere sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsere mini fa sabaqtuhu ni ma kuma wata rana da muka yi sai na tsere mushi ya ce wa zalika qabla an ahmila lahama aisha take cewa kahin in girma lokacin ina yarinya karama na tsere mushi lokacin da na girma ya tsere muni to wannan yana karantar da mu ne yadda sallallahu alaihi wasallama suke zama da iyali shi kada mutum ya zamanto wani ƙwarya-ƙwaryar fir'auna a gidan shi kada mutum ya zamanto irin mazan jiya gidan shi sallama ma bayayi ba bayayi magana da matan shi ba bayayi magana da 'ya'yan shi ba in ya shigo gida yanda ka san kura ta shigo garke yara kowa ya samu lungun da ya tsaya mata kowace ta shiga ɗakinta to kaga wannan al'adu ne waɗanda suna da kusa da al'adu na jahiliya amma musulunci abin da ya karantar shine zamantakewa mai kyau shine ma'ana wa ashiruhunna bil ma'ruf to kun ga yadda shugaban halitta yake to me zai hana kuma mu sallallahu alaihi wasallama irin cin abubuwan da yake yi aisha take cewa summa sabaqtuhu bada ma hamaltu lahama fa sabaqani da na girma na yi kiba sai ya wuce ni sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa hazihi bitilka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dariya sai yake cewa aisha wannan tseren da na miki to ni ma na rama dan lokacin kina karama da kika tsere ni wa yajtami'u nisa'ahu fi kulli layla sallallahu alaihi wasallama yana da mata hiye da guda to idan dare ya zo gaba ɗaya sai ya tattaro su a zo a zamna fi baitin lati ya bitu inda ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a gidan da yake kwana kenan wanda kwananta ne wanda mata guda tara duk takwas sai su zo a zamna a yi hira a yi hira da kyau a yi wasanni sai mala yake cewa fa ya akulu ma'ahunnal asha'a a nan za a ci abincin dare fi badal ahayin wani lokaci sun matansarifu kullu wahidatin min ila manziliha kowace sai ta tafi gidan shi sallallahu alaihi wasallama yu'anisuhum bizalika yana dauke musu kewa za a yi hira za a yi wasanni za a yi raha saboda haka sai Allah subhanahu wataala ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai kyawun kyakkyawan koyi game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya kamata mu dan dosano mu zauna da iyalinmu lahiya lau mi abin da ya dace mi abin da kowa zai yaba shi duk abin da ya zamanto mara kyau ne to mutum ya kokarin ma'ana gusar da shi dan kada ya faru kun ga wannan kuma zai kai mu zuwa ga magana da muka yi tananatawa tun harkon suratul nisa'i waɗanda ba musulmi ba masu soki musulunci akan cewa wai mace ya tauye mata yanci ko kuma ya tauye yancin yara to irin waɗannan abubuwa da muke karantawa suna ƙaryata waɗancan maganganu daman suna waɗi ne ga waɗanda ba sa karatu ko kuma ba sa saurare babu wanda zai zo ya ce musulunci ya takura mace a bari dai shi ya huto ta daga cikin ƙyangi na jahiliya da irin yadda take shan wahala musulunci ya maida ta mace ya maida ta mutum bayan musulunci ma daga cikin al'ummomi a waɗanda hayya yanzu ba su ɗauki mace ba akan wani abu mana suna ganin wasu masu ce shaidaniya ce wasu masu ce a'a duk wata jarabar duniya da fitina daga mata ne to kaga wanda duka mangaru da jahilci to saboda haka Allah subhanahu wataala wadan shi wa ashiruhunna bil ma'ruf ba karamin magana bace babban magana ce idan zamu wuce a gulguje sai mala yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya ce fahim karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera kana zaune da matarka sai ka ga wani hali nata wanda ba ka so ko kuma a kaji ita ma tana yawa ba ta burge ka kamar da to shi ne Allah ya ce idan kuka isu to tabbas za ku iya ƙin wani abu sai Allah ya sanya albarka da yawa a ciki malaki fa'asa an ya kuna sabarakun ma'a imsakikun lahunna ma'a karahatihinna haƙurin da za ka yi ka zama da ita duk da cewa ba ka santa sai zamanto fihi khairun kasir Allah sai ya sanya albarka a ciki fi duniya wal akhira a cikin duniya da lahira tana yawa ta zamanto sababin samun aljanna a gare ka duk da cewa baka santa tana yawa ta zamanto ta sama ma wasu ƴaƴa wanda za su taimake ka a nan duniya ko ka mutu su maka adda a dalilin ta duk da cewa baka santa tana yawa ta zamanto ita ce sila arzikinka tana yawa ta zamanto kuma ita wannan mace duk wani abin da za ta yi yakan burge ka amma kawai ita ce baka so ta iya abinci mai daɗi ta iya magana ta iya ado ta iya kaza ta iya kaza to don wannan kaɗai sai kai haƙuri ka zauna da ita to Allah subhanahu wataala ya ce zaka shiga albarka da yawa duniya da lahira dan da yawa mutum zai ce baya son abu ya rabu da shi to bai san ba cewa Allah ya sa albarkar shi a cikin wannan abin yake to saboda haka haƙuri ya zamanto shine babban abu jigo game da rayuwa ta bawa mai imani rayuwarka ta yau da gobe balle ma kuma rayuwarka tsakaninka da iyalinka malaka cewa kama qala ibnu abbas fi hadhihi al-aya huwa an ya'tifa alaiha ya tausaya mata fa yarzuqa minha waladan sai ga cewa Allah ya arzuta wani yaro a tare da shi kenan Allah ya bashi da tare da ita wannan macen wa yakunu fi zalika alwalad khair sai ga cewa ashe dan albarka ne aka aiwa duk da cewa mamman shi a zuciyarka ba ka son ta sosai sai bala yake cewa wa fil hadisi sahih sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar babu wanda zai rayu mumuni da mumuni a ce ga mai imani mace ga mai imani namiji sun zo sun yi arme to duk lokacin da wani hali zai baka haushi to kuma dole za ka yarda da wani bangare to haka ita ma mace duk lokacin da za ta ga wasu halaye game da mijinta to kuma za ta ga wasu halaye da yawa masu kyau to wannan sai ba mu cewa kowa ya yi haƙurin zama da kowa mana kenan mace ta yi haƙurin zama da mijinta shi ma namijin ya haƙurin zama da matar shi to wa yaji Allah fiye khairan kasira sai Allah sun yi albarka kaga da yawa yau da gobe ta tabbatar da cewa mafi yawa irin wanda za su kasa haƙuri su rabu a yi saki ɗaya a yi saki biyu wani maha a yi saki uku kuma a ji ana kewaye kewaye suna nema cewa malamai su ba su fatawa wannan saki uku saki ɗaya ne ko kuma a aje a yi arme arme na karya dal wanda za a zo a sake haɗuwa to don ba za a haƙuri ba inda an bi magana Allah an yi koyi da rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ke aikatawa to da wannan bata faru ba wasu ma Allah kiyaye haka ga suna kewaye kewaye har su je a samu wani ɗa wanda ke ba na shari'a ba to kawo duka yana daga cikin rashin haƙuri daman bahaushe ce zo mu zamna zo mu saba ma'ana kenan mutum ka zamna da shi dan adam ne kuma kai ma dan adam ne ba mala'ika bane ke mijinki ba mala'ika bane kuma ke ba mala'iki bace kenan dole akwai abubuwa waɗanda dan adam bai cika goma ba mutum zai gani abinda ake so haƙuri sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka ƙi wani abu to za ka ga wani abu mai kyau ke ma in kin ƙi wani abu to za ki ga wani abu mai kyau to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina to shi ko wannan magana akan cewa wani arman in ka ganshi sai kaga kawai ya zo karshe saboda abubuwan da suka faru tana wa iyaye sun shiga ciki shi ma iyaye sun shiga ciki ma'ana kenan an an kasa samun haɗin kai to sai ga cewa rabuwa a wannan bangare shi yahi to Allah subhanahu wataala ce to koda kai niyan haka kana so ka canza wata macen da wata macen sai ka rabu da ita saboda zaman ya gagara zaka armo wata ko an samu dacewa a zamna to Allah subhanahu wataala sai yake ce yake cewa fala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara yace fala ta'khudhu minhu shay'a kakku amshi komi a wajen su sadaki da ka amsa ya zama naka sadaki da ka bada ya zama nata babu zancen ka amshe shi Allah ce atafu zunahu buhtanan wa isman mubina mana kenan ba karamin zunubi bane laifi ne babba kun zauna da mace yan kwanakai yanzu wani abu ya faru na saki ka buga kai ka ce dole sai an baka sadaki to Allah ya ce kada ku aikata haka malai ce idza arada ahadukum an yufariqa al-mar'a wa yastabdil makanaha ghayraha fala ya'khudh shay'a kada ka amshi komi walau kana qintaran min mal ko da dukiya ce mai dimbin yawa shine ma'ana wa ataitum ihdahunna qintara al qintar shine wa dukiya mai dimbin yawa to bai dacewa ka amshi wannan malai to fi hazil ayatu dilala a wannan ayar akwai nuni akan cewa jawazil isdaq bil mal al jazil a ba mace lokacin da za a arme dukiya ko kuma sadaki mai yawa kowa daidai karhin shi وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن كثرة الصداق عمر لوكاci yana khalifa yaga cewa sadaki yayi yawa ba samari ba suna jin wahala to sai hana ayi sadaki wanda yake mai yawa a'a a samu koda wannan abu aka samu to shikenan yayi summa raja an zalika daga baya kuma Umar sai bar wannan magana saboda wata tazo ta tambaye shi tace Umar kai kace ba na daga yau sadaki kada ya wuce kaza dinari kaza ya ce eh sai ta ce mishi to ai kuma Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintara shi kuma qintar dukiya ne mai yawa Umar ya ce haka ne ta ce haka ne to shikenan to saboda haka wannan sai ke karantar da mu cewa rabuwarka to bai dace baka amshi wani abu malai to lizalika qala munkiran wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dahu ila ba'd daga cikin dalilan rashin amsa wannan kudi wa kayfa ta'khuzuna as-sadaqa 'ala al-mar'a wa qad afdayta ilayha wa afdat ilayk an yi kwanciya na arme to ta kaka zaka amshi kudinka abdullahi dan abbas da mujahid da imamu suddi da wasu daga cikin malamai suke cewa ya'ani bi zalika al-jima' kenan an yi kwanciya ta arme to shikenan ta ci wannan sadaki wanda yake tare da ita wa qad sabata fi sahihain hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa lil mutala'inai wasu sai aka samu irin cewa wata alfasha ta haɗu ko shi ya tuhume ta da zina ko shikenan sai aka zo za a yi li'ani za a yi tsinuwa kenan ba da faragi imamin tala'inihima bayan sun yi tsinuwar sai sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allahu ya alamu anna ahadakuma kadhib Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake kenan akwai mai gaskiya akwai wanda bai da gaskiya yace fa hal minkuma ta'ib sallallahu alaihi wasallam sai yake musu nasiha yanzu babu wanda zai tuba daga cikin ku ni na san tabbas akwai mai gaskiya akwai mara gaskiya a samu ne tuba qalaha salasan sallallahu alaihi wasallam har sai da ya tabbata sau uku fa qala rajul ya rasulullahi mali sai shi wannan namijin ya ce ya rasulallah to dukiyata sadaki na da na bata ya nima asdaqaha qala sai annabi ya ce malaka mal ya ce ayi bakka da wata dukiya tunda dai har kun yi kwanciyar arme to ta ci dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa in kunta sadaqta wannan magana da kai akan rantsuwa da kai in gaskiya kake yi fa huwa bimastahalalta min farjiha to kwanciyar arme da kai ta ci sadaki ya ce wa in kunta ka zabta alaiha in kokari ya kamata fa huwa ab'adu laka minha mana kenan kahidi sama da sadaki kenan sharri ka mata to saboda haka Allah subhanahu wataala anan kenan na karantar da mu lalle bai dacewa mutum ya amshi sadaki wa akhazna minkum misaqan galiza dalili na biyu kuma akan cewa amsar sadakin bai dace ba akwai kuma wani alƙawali mai ƙarfin gaske zamantakewa na ango da amarya tun lokacin farkon arminsu har ya zuwa kwanakai ko watanni to akwai abubuwa na sirri akwai abubuwa na tsakaninsu wanda suke alƙawallika ne kai ka ce wani alƙawali ne ko kuma wani sharaɗi ne babba abdullahi da abbas da mujahid da sa'id ibn jubair yake cewa annal murada bizalika al-aqd ta aka darma arme aka tara mutane aka ce wance yawance wani dan wane an darma arminsu akan sadaki kaza aka yi shaida abdullahi dan abbas yake cewa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan mana kenan babu zancen amsa kudi a'a so ne ka sake ta saki wanda yake da kyau kakka zage ta kakka musguna mata kakka gaya mata magana da bata dace ba aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka sake ta saki wanda yake mai kyau ibn abi hatim sai yake cewa ruwaya daga ikrima da mujahid da hasan da qatada yake cewa a cikin sahihi muslim jabir cikin hutuba hajjatul wada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ina jan hankalinku game da mata ku yi musu abubuwa na alheri fa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi da amana Allah ne aka tsirma muku arme wastahalamtum furujahunna bi kalimatillahi wastahalaltum kuma haka suka zamanto halakkinku da kalmar Allah da lokacin da aka tsarma arme aka yi hudu ba aka karanta ayoyi ya yi wallazi wa taqullaha wa qulu qawlan sadida ya wallazi wa taqullaha haqqa tuqatihi aka karanta aya aka yi addu'a to ka tabbata da cewa wannan ne yasa wannan mace ta zamanto halaka a gare ka to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillahi wannan kamar shine mahallin shahid akan cewa akhaztum min wa akhazna minkum misaqan galiza to kaga wannan sai nuna maka cewa ya dace mutum ya kyautata ma matar shi annabi sallallahu alaihi wasallama wasiya ne yace istausu kuma umarni ne yake yi malamai suka ce wasiya shine umarni mai girma kamar sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa wasici ne yayi akan cewa ya kyautata ma matan shi to wannan duka suna karantar da mu ishra ko kuma zamantakewa ta yau da gobe tsakanin miji da mata kowanne daga cikin su yayi hakuri dan zaman yayi kyau sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala kuma sai yake ci gaba da cewa wala tankihu ma nakaha abahukum minan nisa illa ma qad salaf akwai aiki na jahiliya da ake yi sai mutun ya armi matar baban shi to Allah subhanahu wataala sai ya hana bai dacewa sai ya ce illa ma qad salaf sai abin da ya wuce wannan Allah ya gafarta muku innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila alfasha ne akwai wushin Allah a ciki kuma hanyar ma ai ta yi muni a ce babanka ya rasu kuma yanzu ga matar shi a ce a ɗakinka kaga babu ma daɗin ji sai Allah subhanahu wataala ke cewa illa ma qad salafa to wannan gafara ne Allah ya gafarta saboda an yi shi ne a wancan lokacin na jahiliya amma a yanzu duk wanda ya aikata to Allah subhanahu wataala zai mushi azaba Allah ya ce innahu kana fahishatan wa maqatan sabila sai ce wala taqrabul fahisha ma zahara min hawa ma batana wannan alfasha ne yin aikata wannan arman matan baba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila duk lokacin da Allah ya bayani a kirin wannan mummunan hanya sai ya ce wa sa'a sabila a ayar innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila mummuna hanya ce mara kyau ce ba ta da kyau sai Allah subhanahu wataala faɗa cewa wasa a sabila ya ce wa bi isa tariq liman salakahu minan nas duk wanda ya hau wannan hanyar to ba hanya ba ce mai kyau ruwaya ta imam ahmad daga barra dan azib yake cewa marrabi ammil haris bin bin amr wa ma'ahu liwa'un qad aqadahu lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu ya am barra bin azib yake cewa ammin shi kenan dan uwan baban shi yace ya ganshi annabi ya bashi wata wasiƙa a hannun shi ya ce aina ba a sakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya ce ya babba annabi ina ya aika ka sallallahu alaihi wasallama kala sai ce ba asali ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi ya ce annabi ya aika ni ne zuwa ga wani namiji ya armi matan baban shi fa amara ni an adruba unka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ai hukuncin kisa ma akan shi wanda yake karantar da mummunin abun bai dace ba Allah subhanahu wataala ya samu dace
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم نعم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم no.
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم الله سبحانه وتعالى ya hurmat alaikum ummahatukum kenan bayan magana akan ishra wa ashruhunna bil ma'ruf da irin abinda Allah subhanahu wataala ya bayani na cewa a zamna da mata masu kyau to anan da kyau sai Allah yake mana bayanin su matan nan su wane ne ya kamata a ce an arme su ko kuma a su wane ne halak to Allah subhanahu wataala zai bayyana mana waɗanda suke haramu kenan idan ka ji waɗannan waɗanda suke haramu ne ka arme su to duk wanda ba a ambace su ba to shikenan sun zama halak sai Allah ya hurmat alaikum ummahatukum da farko iyaye wannan haramu wa banatukum ƴaƴanku su ma haramu ne ku arme su wa hawatukum ƴan uwan iyayenku wa ammatukum haka su ma ƴan uwan baba mata wa khalatukum ay wa akhawatukum ƴan uwanku mana kenan wanda kuke uwa da uba da uwa ko ya ko kanwa wa ammatukum da yan uwan uba amma wa khalatukum da yan uwa mata na mammanka wannan su ma duka haramu ne a gare ka wa banatul akhi dan dan uwanka ko kuma diyan yan uwanka wa banatul ukhti haka ita ma yar uwanka mace diyatta ita ma haramu ce a gare ka wa ummahatukum da kuma iyayenku allati arda'nakum wanda suka rene ku suka ba ku nono kenan ba uwa ma'aihiya ba a'a uwa wanda ta zama to ma'aihiya dalilin ba da nono ita ta shayar da kai wa akhawatukum min ar-rada'ati dalilin haka kuma sai ya haramta maka duk wanda wannan uwar ta shayar da ita to wannan ita ma haramu ce ta zama ɗan uwanka wa ummahatu nisa'ikum da kuma iyayen matanku wara ba'ibukum sai kuma waɗanda suke agololinku wanda suke gida mana kenan yarinyar da take gidanka allati fi hujurikum waɗanda suke cikin gidanku gidajenku min nisa'ikum wanda kuma iyayen matar da kake tare da ita ita ce mammatta allati dakhaltum bihinna sai Allah ya bada sharadi cewa wanda kuka kwanta da isa ita kwanciya na aure fa'in lam ta kuru da haltun bihinna idan ba a yi kwanciyar arme ba fala junaha alaikum idan babu laihi waka ita wannan agolar ta gidanka da sharaɗi in ka kwanta da mammata kwanciya ta arme to shi kenan ta haramta idan ba a samu wannan ba to tana na a matsayin halak wa hala'ilu abna'ikum da matekun ɗiyanku matar ɗanka allazina min asulabikum wanda yake kai ka aihe shi kai ne baban shi wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma haramu ne lokacin da kake arme da wata to kanwarta mu ce a ce ka armo ta ka zo ka gama su to wannan haramu ce a gare ka Allah subhanahu wataala ya ce illa ma qad salaf sai abin da ya wuce kenan wannan yana daga cikin aiki na jahiliya inna Allah kana ghafurur rahima Allah subhanahu wataala kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne wal muhsanatu minan nisa'i waɗanda suke kame kai daga cikin mata illa ma malakat aymanukum ko ko mu ce waɗanda suke nesa wanda suke ajanabiyat to wannan bai dace ba ku arme su ko kwanta da su a kunci arme sai wanda suka zamanto kunciyo su a yaki ko kuma a ku yanga ce kitaballahi alaikum to waɗannan abubuwan da aka zana farilla ce wanda Allah ya fallanta doka ce Allah ya gindaya waɗannan gaba ɗaya a matsayinka na namiji in dai sun samu a gare ka to wannan haramu ne sai dai ka je ka samu wanda ba su ba sai Allah ya ce wa uhilla lakum an halatta muku ma wara azalikum waɗanda ba waɗannan wanda aka zana ba an tabtahu ku neme su da arme bi amwalikum da kudaden ku dukiyar ku muhsinina ghayra musafihi mata waɗanda suke masu kare kai ba mazinata ba shine ghayra musafihina fa mastamta'atun bihi minhunna yana da abinda aka musu muta'a ko kuma abinda aka jiya musu dadi fa'atuhunna ujurahunna kenan ko ka zauna da ita ko kuma a armi aka yi ta zo gida ana ta zamne sadakinta to ya kamata ka bata sadaki ko ka bada ka hadar ma armi ko kuma a bashi aka darma shi to yana nan akan Allah ji fa'atuhunna ujurahunna farida farilla ne tilas ne dole ne wala junaha alaikum babu lahi a gare ku fi ma taradaitum bihi min ba'd al farida abinda kuka yarda junanku da kai da matarka amma bayan a ce sadaki misali a ce sadaki jika 100 jika 200 jika 300 sai kuma kuka dan tattauna da kai da ita ta ce a kawo ka bada jika 200 ma ko kuma jika 100 ne ta ce jika 50 ma an ka bada yayi ko kuma abin da ya kama da haka inna allaha kana aliman hakima Allah subhanahu wataala ya kasance aliman masani ne hakiman ko mai hikima ne dalilin da Allah subhanahu wataala ya haramta waɗannan idan mutum ya tsaya a hankalce ya diba zai ga cewa lalle akwai hikima Allah a ciki mammanka kanwarta yatta ya babanka kanwar babanka diyarka wanda ka aiwa ɗanka ya armi wata ita ma haramu ga su na idan ka diba za ga cewa eh lalle wannan shari'an nan ta yi daidai akan haramta waɗannan da suka yi da ta yi to malai ce hazil ayatul karima hiya ayatul tahrim minan nasbi aya ce wadda take haramta arme da nasaba mana kenan ai kun zama guda wa ma yattabi'uhu min ar-rada'i wal maharim bis-sahari sai kuma banda za a ce wannan dangantaka misali a ce mammakka ‘yar uwan babanka, ‘yar uwan mammanka, to wannan kaga ai duka ‘yan uwantaka ne na jini dangane ne, to a kowanne su kuma haramu da suka zama dalilin kun sha nono tare. Ko kuma a kowanne za ta zama to haramu dalilin kai sirkinta ne, kana armi da ɗiyarta. Kala ibn Abi Hatim wa qadis dallar jumhurul ulama ala tahrimul makhluqati min ma'iz zani bi umumi qawlihi wa banatukum to nan malamai sai suka shigar wanda ya armi diya diya ba ta shari'a ba kenan kahin ya armi wanda ake cewa diyan shege diyar shi ce to wanda ita ma haramu ne ya arme ta dalilin wada Allah subhanahu wataala wa banatukum Allah ta ya ƴaƴan sai malai ce fa innaha bintun fa tadkhulu fil umum ai ita ma diyar shi ce jinin shi ne sai dai ba jini bane na halak malai ce kama huwa mazhabu abi hanifa wa malik wa ahmad ibn hanbal وقد حكي عن الشافعي شيء في اباحتها امام الشافعي a cikin mazhaban shi an rawaito wani abu daga cewa wai shi baban tunda dai ba yin shi bace ta shari'a zai yi armanta yace li annaha laysat baitan bintan shar'iyya saboda ba aihuwa bane na shari'a fa kama lam tadkhul fi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizakari misl hadd al-unsayayn da Allah ya bayani can in aka ce danka ko kuma diyarka to waɗannan ɗan shege ba sa shiga ciki sai dai a dangana su da iyayensu sai malaci fa inda halatari su bil ijma fa kazalika la tadkhulu fi hadhihi al aya wallahu a'lam to sai Allah kuma yake cewa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a da iyaye da kuma ƴan uwa wanda aka sha nono tare ruwaya Imam Bukhari da Muslim a cikin sahih daga Aisha أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تكتشوا إن الرضاعة تحرم أو تحرم تحرم ما تحرم الولادة إن أكباد نونو يندى وانا ذات زمن تو حرام تو حكا وانا ديا وانا أكا أيوا مانا شي أواتا أهدانتا يندى حرام ني أرمي ومشي تو حكا وانا تشاهر دشي إتما حرام ني أرمي شيني صلى الله عليه وسلم أكتشوا أو النفذ دا مسلم ya harumu minar rada'ati ma ya harumu minar nasabi yadda dangantaka a ce wane ai wance mamman shi ce haramu ne ya armeta to haka in aka ce wane wanda ta shayar da shi to ita ma haramu ne ya armeta ta zama mamman shi to sai dai sabanin malamai akan takaka ne wani sha ne zai zamanto wannan yaron ya zama ɗa wata ta ɗauki wani yaro ba nata ba kawai sai sha nonanta shi kenan ta zama haramu a gare shi to shi na hadisai na mazu sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa shi ma hadisi ne na aisha la tuharrimu almasatu wal masatani dan sha guda ko sha biyu wani baya baya haramtawa take cewa an ummu fadl qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuharrimu ar-rad'a aw ar-rad'atani al-masatu aw al-masatani sha guda sha biyu to wannan baya haramtawa wannan babe ne mai hwaɗi mai girma wanda malamai suka yi bayani da yawa akan shi amma babban abin da mafi yawan malamai masu tabbatar da magana suka tabbatar shine cewa a samu shan ya wuce fiye da uku kenan ya sha sau ɗaya kuma suka ce shan sai yaron ya sha har cikin shi ya cika ya ture ya sha so daya ya sha so biyu ya sha so uku to wannan a lokacin za ta zamanto matsayin mambashi sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum anan kuma sai ake magana akan iyayen mata matarka mammatta ko kuma akwai yarinya a gidanka kuma ga mammatta to malam sai ya ce amma ummul mar'a fa innaha tuhramu bi mujarrad al aqdi ala bintiha inda za a ce akwai yarinya kaje kace kana santa tana da uwa to sai aka tsarma muku arme to da an tsarma arman nan shikenan wannan uwa ta zaman tuman makka haramu ne a gare ka kenan ba irin na uwa bane a ce sai an kwanta arme ko kuma a idan ba kwanta arme ba in dai mace ce ana tsarma arme da an ci an sha fatiya to shikenan mammatta ta zama mammanka babanta ya zama babanka to wannan uwar ta haramu ne a gare ka shine ma'ana amma almar'atu fa innaha tuhramu bi mujarrad al-aqd ala bintiha yace sawa'un dakhala biha am lam yadkhul biha ko an yi kwanciyar arme ko ba ai ba yace wa amma bintul mar'a misali a ce mace da diyarta kenan uwa da diya yace fala tahrimu bi mujarrad al-aqd ala ummiha sai ka je ka nemi mammar arme ha aka darma arme sai kuma kaga amma ba ya kwanci arme ba sai kuma kaga kai kai ina ga yarinyar zaka koma zaka koma wajen diyar to wannan diyar ba su zaman towa haram a gare ka shikenan sai ka koma wajen diyar amma sabani in diyar ce aka tsarma maka to uwar ta zama haramu ina wata gani kenan idan sama ne idan ƙasa kake to uwa hal abada ko ba a kwanta ba arme ta zama haramu amma idan daga sama ka faro zaka yi gangarowa ka zo ƙasa malati fa in tallaqa al-ummu qabla dukhul biha jaza lahu an yatajawaza bintaha in ya saki uwar kahin ya kunci arme to ya halitta a gare shi ya armi diyar shine ma'ana warba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna shi Allah yace sai an yi kunci arme sai yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna kenan idan ba a yi kunci arme ba fala junaha alaikum kenan babu lahi sai ka saki uwar sai ka arme diyar fi tazwijihinna shine ma'ana fala junaha alaikum to yawa daga cikin malamai suke cewa annar rabiba la tuhramu bil aqdi ala al um bi khilaf al um fa innaha tuhramu bi mujarrad al aqdi kamar da muka wadi wannan kuma yawa daga cikin malamai haka suka wadi in diya ce aka arma maka ko an kwanta ko ba kwanta arwe ba uwa ta zama haramu amma idan uwa ce ba kwanta arwe ba to diya tana na amazan matsayin halak malaka wa hadha huwa mazhab al a'immat al arba'a wal fuqaha al sab'a wa jumhur al khalaf was salaf kan dukkan malamai kusan haka suka tahi to wanda sai ya karantar da mu cewa bayu su kuma kaka sai malai ce wa amman rabiba fil mulkil yamin wadda take baiwa ce karatun da su ba aure ake yi ba a musulunci ya baka dama tunda baiwar ka ce zaka yi amfani da ita to ibnu abdul bar sai yake cewa la khilafa bainal ulama annahu la yahillu li ahadin an yada al imra'a wa ibnataha min mulki yamin to nan koda bayu ne kanka ce ka samu baiwa uwa kuma ka samu baiwa ya ka zo karka amfani da su wannan shi ma bai dace ba kana ibnu abdul bar yake cewa bai halitta mutum ya aikata haka li'anna Allah harrama zalika fi nikahi saboda Allah ya hana a cikin arme to haka a cikin bauta ma ya zama to haramu ne kenan wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum to wal mulku yamin indahum tab'un lin nikah idan wanda kake rike da ita a matsayin baiwa kake amfani da ita ai kama arme ne musulunci ne ba da dama sai Allah yake wala wa halailu abnaikum allazi allazina min aslabikum diyanka mata danka da tan cikinka to su ma wannan haramu ne kama yanda Allah subhanahu wataala ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likaila yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara akwai wata al'ada ta jahiliya wanda musulunci ya ruguza ta shine cewa kana zamne da wani yaro in ya kyautata maka ka kyautata mishi kuka yi zama mai tsawo to sai ka zo wajen Ka'aba da shi sai ka daga hannun shi ka ce daga yau wane ya zama dana to shikenan matar shi ta zama ta haram a gare ka ƴaƴan shi jikokinka ne babu wanda ya sai ya raba ku in ka mutu zai ci gado to musulunci da ya zo sai ya ruguza wannan ya ce kowa a kiraye shi ud'uhum li aba'ihim huwa aqsat inda Allah in aka ce wani a ce dan wani baban da ya aike shi kada a bar wannan al'ada ta jahiliya to da musulunci ya so ya bata wannan abin sai yi shi a aikace zaid dan harisa yana daga cikin gida na manzo sallallahu alaihi wasallam ana cewa zaid ibn muhammad marakin yana daga cikin wanda annabi ya ce dan shi ne in aka ce zaidu wane baban shi sai a ce bin muhammad to shikenan zaidu tana da mata lokacin da ya sake ta ta kare duk abin da ya kamata ta kare shikenan sallallahu alaihi wasallam ya arbe ta kenan wannan al'ada da ta yi kanta a zukatan musulmai duk da cewa sun musulunta Allah yake so shahida sai ya fara da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace to idan zaidu ya saki wannan mata ka je ka arbe ta dan mutane sa kansu cewa duk wanda ba danka bane ba danka bane indai ba na jini bane ko da ka ce danka ne so dubu daga baya ma musulunci sai ya haramta haramu ne yana daga cikin kaba'ir zunub wani ya kiraye wani da sunan wanda ba na baban shi ba ko kuma mutum ya kiraye wata kabila wanda ba tashi ba ya ce mu kaza ne ko kuma ni babana wani ne ga wannan haramun sai Allah subhanahu wataala yake cewa falamma qada zaidu minha wataran zawwajnakaha kuma haka ya faru lokacin da zaidu ya saki Allah sai yake cewa kai tsaye ya kai ma'aiki sai muka arma maka ita likai la yakuna alal mu'mina harajun dan kada masu imani su daga ganin wani laifi kasi tsammani ya armi diyan shi ta cikin shi a'a ko kuma ya armi diyan dan shi ta cikin shi a'a ba dan shi bane wannan al'ada ta jahiliya ce an babu an lalata ta yanzu babu ita fi azwaji adiyaihim kenan cikin arman matan ko kuma mu ce diyansu wanda tabanni ne suka yi su ne suka ce diyansu ne amma hakika ba diyansu bane idza qada minhunna watara kenan idan suka sake su wanda sai karantar da mu kenan matar da sai da na hakika ba da ba wanda ka dauko shi kace dan kai Allah subhanahu wataala sai ce wa an tajma'u bainal uqtayni illa ma qad salafa shi ma hada ya da kanwa wannan shi ma jahiliya ne musulunci eh yanzu sai ya haramta shi haramu ne ka hada mana da ya da kanwa a lokaci guda amma inda za a ce kana zamna da ya tara su sai ka armi kanwarta ko kuma kana armi da kanwar tara su za ka yi armayyarta a hada su a lokaci guda a zaman kishiyoyi to wannan shine haramu sai Allah ya ce sai dai abin da ya wuce inna Allah kana ghafurur rahima mala ya ce wa harrama alaikumul jam'u bainal ukhtayn ma'an a tara su tare ne shine aka hana amma da za a ce ko ka saki wannan ka armi wannan ko kuma wannan tara su ka armi wannan to wannan sai zaman to halaka ne a gare ka yace wa kazalika fi mulkul yamin to haka kuma idan ma baiwa ce kakka zo ka kayo bayu ya da kanwa ka gama su ya ce illa ma kana minkum fil jahiliyyati sai abin da ya zamanto a cikin jahiliya to wannan Allah ya yahe shi fa qad afauna anhu Allah ya ce mun yahe wa ghafarna kuma wannan mun gafarta mala ce wa qad ajma al ulama min as sahabati wat tabi'ina wal a'immati qadiman wa hadisan kenan da malamai gaba ɗaya da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama malamai na can da da na yanzu ala annahu yahramul jam'u bainal ukhtayn fi nikah haramu ne a hada ɗan uwa biyu mata a arme to kamar yadda Allah subhanahu wataala mu labari dan kin zamu dakata insha Allah sati mai zuwa Allah zamu dasa nan abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda yake da kuskure ne Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah